ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله
yau muna goma ga watan al-muharram hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1448 wanda ya dace da 25 ga watan shidda shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin minhajul muslim wannan shi ne karatunmu na goma sha uku ko? muna bayani ne game da imani da mala'ikun Allah cewa musulmi wajibi ne ya yarda da cewa akwai mala'iku kuma mala'ikun na Allah ya rarraba musu ayyuka kamar yadda Allah ya gai kowa da aikin da Allah subhanahu wata'ala ya mika mashi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani mala'ikun nan kowa da aikin shi mala'ikan mutuwa daban mala'ikan rayuwa daban mala'ikan wahayi daban mala'ikan iska daban mala'ikan ruwan sama daban mala'ikan da yake tsaronmu daban mala'ikan da yake rubuta aikinmu daban sarakadai da kai kana tare da mala'ika zai rabuwa da kai idan wani yayi ne da kai zai tahiye shi wani ya kwana da kai yana kwana da kai kuma wani ya zo yi ne da kai haka suke ta yi suna mai ma junansu ayyuka kuma kaga baka mutu ba amma kuma kana mi domin su ba aikinsu bane su makure ka ba ba aikinsu bane ba su aikinsu kawai su tsare maka rayuwa daga abin da Allah ya ce su tsare ka daga gare shi wasu kuma su rubuta aikinka suna kallo na mutuwar zai zo saboda aikin shi shi kuma ya zo in na mutuwar ne in mutuwar ta zo shi kenan su karɓi rayuwarka mala'iku kuma ba a tsoronsu domin su ba Allah ba ne da mu da su dukkansu bayan Allah gaba ɗayansu saboda ka ba a tsoronsu ba a ɗauka wani haƙƙi na Allah a basu in ka yi ba ka yi daidai ba Allah ya kiyaye domin kawo dalilai waɗanda suke dalilai ne waɗanda aka samu cikin ƙur'ani cikin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke bayanin cewa akwai mala'iku mun gayi dalili guda biyu kuma ya ce dalili na uku daga cikin dalilan da suke nuna akwai mala'iku ru'yatul adadil kasiri ganin adadi mai yawa minas sahabati daga cikin sahabbai radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara musu yarda lil mala'ikati ga mala'iku mana da yawa daga cikin sahabbai sun ga mala'iku da idanunsu to wannan ganin nasu yana nuna akwai mala'ikun kenan ba wai ana bukatar shaida su bane amma dai shaida su ita ma ta tabbatar da haka domin tunda Allah ya ce akwai ya isa tunda manzo Allah ya ce akwai ya isa to su ma sahabbai sun an rawaito da gare cewa sun ga mala'iku yau ma badar a ranar da aka yakin badar shekara ta biyu bayan jiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina sun ga mala'iku saboda mala'iku sun zo yakin badar da su aka yakin badar suka fafata da su da arna suka yi ta kashe su arnan ma suna cewa sun ga wasu mutane wanda ba su taba ganin su ba ba san daga ina suke ba domin yankin kowa ya san kowa to sai suka ga wasu baki daga ina suke ka san kamar mutanen karkara da mutanen birni kowa ya san kowa musamman da yanzu kam sai a hankali yanzu iyalinka kare ka sani saboda yawa an yi yawa da can mara da kowa ya san kowa in kaga mutum ka san daga wace unguwa yake amma yanzu iyalin kama sun ishe ka jidali ka ya ganin ma dan yan uwanka kaunanka ko magajiyarka wanka ko kananka baka san baka san shi ba rikiciya ma yawa cikin kai amma da can ka san kowa to haka mutanen karkara duk yankin ku gaba ɗaya kowa ya san kowa wanda ka gani ka san garin su shi ma ya san garin kuma ya san ka ka san shi to sai suka ga wasu baki sun san kuma ba inda za a ɗauko sojan haye su suka ce su dai sun kasa gane waɗannan bakin daga ina suke ga su da babbakon rawun nan suna ta sara kawunansu bulis haka ake ta yi kawai ana sara kawunansu mala'iku ne Allah subhanahu wataala ya turo amma suka bayyana da ni shi kuma shaidan yana ganin su da siffarsu ta mala'iku ya kasa tsayawa ya tsere to ganin adadi mai yawa daga cikin sahabbai ranar yakin badar da suka yi ma mala'iku yana nuna lalle tabbas akwai mala'iku wa ru'yatumul jama'iyya da kuma ganin su gani irin na jama'a ghayra marra ba su dai ba li jibrila ga mala'ika jibril ma'ana sahabbai sun tarin sahabbai ganin su na kamar haka suna haka mala'ika jibril ya zo wurin manzo Allah ba su dai ba sun sha gani muna ganewa ko aminil wahyi alaihi salam amintaccen wahayi amincin Allah ya ƙara tabbata gare shi iz kana ya'ti ahyanan saboda wasu lokuta mala'ika jibril yana zuwa fi surati lihyatil kalbi a cikin halitta ko kuma sura ta wani sahabi da ake ce madihiyatil kalbi fa yushahiduna sai su gane shi muna ganewa ko mana mala'ika jibril yana wato sadewa ko ya canza halitta ya koma mutum kamar yadda ya ma maryam fata matsalar ha basharan sawiya sai ya bayyana gare ta mutum madaidaici to haka ma zamanin manzo Allah alaihi salatu wassalam yana bayyana a cikin halittan sahabin da ake ce ma dihiya alkalbi sai sahabbai su yi dibin shine ashe mala'ika jibril ne domin da su da aljannu duka Allah na ba su ikon su sauya halittarsu da ikon Allah canza kuna ganewa ko canza kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ga dama Allah ya ba su wannan ba tare da wani kulumboto ba ba wani shiddabar ba ne amma kai da adam kana iya canza ta hanyar mi shiddabar kana iya wasu abubuwa na kulumboto waɗanda Allah ya hana a yi su ka canza kai jin ka kake mutum amma mutane suna kallon ka maciji jin ka suke yi rago amma kai kana jin kanka mutum sai barayi su duro gidanka kawai su bincika gidanka gaba ɗaya kana nan tsaye cikin tumaki amma kallon ka suke tinkiya ko rago ko ɗan bunsuru su ta nema da za su yi yunkuri su ce duk tumakin gidan sai sun yake gara sun yake ka da ka maza ka hito to sai su diba su diba su rasa yadda za shi su tsaye su saboda ka yi wani kulumbotan ka ko wani shidabarin ka ko wani surkullan ka ka canza su kuma suna ganin ka alhali kuma kai kana ganin su mutum kai kana jin kanka mutum da adam yana iya canzawa amma in yayi wata dabara kuma Allah ta'ala yana ya canza shi ya ga dama amma dai galibi mutane suna sauyawa ne sakamakon wani abu da suka yi to shi wannan abin baya da kyawu baya da kyawu saboda sai an yi ta hanya a yi shi sai an kabarce ma Allah ake yi shi sai an saba ma Allah duk abin da sai an yi saban Allah za a yi kaga baya da kyawu wa min ashhari zalika malam yace daga mafi shaharar wannan hadithu Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala nu fi muslim hadisi umar dan khattab Allah ya kara mashi yarda wanda yake cikin sahihu muslim wa fihi qaulur rasuli sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan hadisin akwai maganar manzon Allah ira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi da yace atadruna man sa'il shin kun san wane ne wanda yazo tambayan nan wanda ya tambaye ni akhbirni anil islam akhbirni anil iman akhbirni anil ihsan akhbirni ani sa'a kun san kowane ne wannan wanda yazo yake tambaya qalu suka ce Allah wa rasulu alam sahabbai suka ce Allah da manzon shi su suka fi sanin kowa ne ne mu ba mu san kowa ne ne ba qala sai ce hada jibrilu manzo Allah ya ce basu ai wannan jibrili ne atakum yazo yuallimukum amra dinikum dan ya koyar da ku sha'anin addininku a wata riwaya bayan ya sha kwana manzo Allah ya ce ku je ku kira shi ku kira mutunan nan da ya zo ana shan kwana ba a gan shi ba har ya tashi sama ya tafi shi ba a gan shi ba suka ce ba mu gan shi ba manzo Allah ya ce dama ba za ku gan shi ba ya tafi shi kun san kowa ne ne suka ce ya ce musu mala'ika jibril kaga sahabbai mutane ne masu ƙarhin zuciya masu ƙarhin hali a ce ma mala'ika ne tashi daga nan sai kaga anya ka ƙara koma makarantar kuma cikin ƙarhin hali suka yi zaman su suka dawo kuma suka ci gaba da masu na ba jin daɗi sun ga mala'ika jibril saura ka kai ko da wasa malam ya ce ma kaga mutumin nan da ya ta yi sarkin aljannu ne ya za ka yi kaga tsoro za ka yi yanar dirar da kaga wani bako wanda baka san shi da kanya ba barin wurin nan nake ba amma manzala ya ce masu mala'ika ne kuma ya zo ne ya koyar da ku sha'anin addinin to kaga sun gane shi kenan na uku kenan daga cikin dalilan da suke nuna cewa akwai mala'iku na hudu malam ya ce imanu alafil malayin imanin dubban miliyoyi minan mumini ne daga cikin masu imani atba'in rusuli mabiyan manzanni fi kulli zamanin wa makana a cikin kowane zamani a cikin kowane wuri bil mala'ikaci dubban miliyoyi na masu imani waɗanda suka bi manzannin Allah da gaskatawa da biyayya gare su sun yarda da akwai mala'iku ko ba haka ba dukkan muna mun yarda dukkan musulmi gaba daya inda mumini yake kowane gari kowace ƙasa a kowane ƙauye yake ya yarda da mi ya yarda da mala'iku ba dan ya gansu ba sai saboda mi saboda Allah ya gaya akwai su kuma mafi yawan musulman ka tambaye su wace aya ce tace akwai mala'ika bai santa ba domin mabi yau musulmi ba sun fasarar ƙur'ani ba ga nan kuma inda Allah ya maganan mala'ikun ma kowa ya iya inna anzalnahu kowa ya iya to cikin ta Allah subhanahu wataala ya faɗi kaga ƙur'ani ne can ƙasa inda kowa da ce yake farawa to kowa ya iya wurin amma saboda bai san fasarar alƙur'ani ba sai an karanta ya ce ya iya aye amma kuma mi ya yarda da cewa akwai mala'iku ya yi imani da akwai su irin yadda ya imani da Allah domin mai Allah ta'ala ya bada labari yana da wata halitta da ake ce mala'iku wa tasdiqihim sannan kuma dubban miliyoyin muminai sun yi imani kuma suna gaskata su mala'iku din sun yarda gaskiya ne ba ƙarya bane bima akhbarat anhum ar-rusul saboda labaran da manzanni suka ba su game da mala'ikun min ghairi shakkin ba tare da shakku ba wala taraddudin ko ba tare da kai komo ba sun yarda sun tabbatar da haka muna ganewa ko kusan ba su gansu ba amma yadda suka yarda da su watakila ma abubuwan da suke rayuwa tare da su ba su yarda da su haka nan ba saboda matsayinsu na muminai matsayinsu na waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah da annabawan Allah to wannan ma dalili ne daga cikin dalilan da suke nuna lalle akwai mala'i muna ganewa ko awwa kamar yadda zaka ganin mutum ka ce mai wata aya ce sai maganar mala'iku bai ya gaya ma amma in ya ganka da tsanani da bala'i zai ce wallahi ko mala'ika ne kai sai ka shawo min lahiya ko ba haka ba ko mala'ikan mutuwa ne sai ka kyale wa ya taba gaya mai akwai mala'ikan mutuwa shi ya ana faɗi cikin wa'azi amma bai taba gani ba domin shi mamacin ya ga mala'ika ba ya gaya muku ga yanan bai gaya muku sai dai ku yi ta mai ɗimi shi kuma yana kallo har ya hita muna ganewa ku saboda haka ba zai ba ku labari ba bare ku ce shi ya gaya ba da za ya mutuwa ga mala'iku nan yana gani ba wanda zai ganin mala'ika face shi kenan ya ce duk wanda ya gane to shi kenan rai ya yi halin shi kawai lokaci ya yi muna fahimta ko to saboda haka dubin dubatan muminai mabiya manzanni mabiya annabawa da suka yarda suka ba da gaskiya da samuwar mala'iku to ya nuna cewa lalle tabbas akwai mala'iku kenan waɗannan dalilai ne waɗanda suke na karantawa dalilai ne waɗanda suke tabbatattun dalilai aladillatul aqaliyya sai kuma dalilai na hankali waɗanda suke nuna akwai mala'iku muna ganewa ku na farko mala yace innal aqla lalle hankali la yuhilu baya kore wujudal mala'ikatu samu mala'iku wala yanfi kuma baya cewa babu baya korewa muna ganewa da hankali ma ba za ka ce ba mala'iku ba a bar maganan ba a bar maganan aya a bar maganan hadisi a bar maganan sahabbai sun gani a bar maganan imanin mutane a hankalta ma in an ce ma akwai mala'iku to ka yarda cikin hankali kawai kan ma karanta ma wani dalili me yasa li anna al saboda hankali la yuhilu baya korewa wala yanfi kuma bai kore illa ma kana sai abin da ya kasance mustalziman mai tilastawa ne da ijtima'i biddaini ga haduwan kishiyoyi guda biyu sabani guda biyu zuwa abin da yake guda biyu ne ba su iya gamuwa to hankali bai yarda da shi a ce ba su gamuwa kuma ya ce mi wani zo ya ce mai sun gamu na ga mutum da rai kuma mata ce yana yiwa rayuwa da mutuwa ba su gamuwa na ga mutum talaka mai kuni na ga mutum babban malami kuma jahili kasan ba su yi wa na ga wani mutum hori kal kuma baki kirin ko yana yi wa inda ba shan jabal ba ne ka kauni shai'i maujudan wa maduman kamar kasancewa abu akwai shi kuma babu shi yana yi wa akwai abin babu shi akwai riba ba riba yiwa ku kaga hankali ba ya dauka babu mai hankali kowane iri wanda sai ya tashi gardama da rigima kawai kuma duk wanda ya tashi rigima kaga ba ya da hankali kenan a ce mai abu akwai shi kuma babu shi a lokaci daya bai yiwa fi anin wahidin a lokaci guda bai yiwa awin naqibaini ko kuma abubuwa guda biyu waɗanda suke warware junansu ka wujudin zulmati wan nur kamar samun duhu da haske a lokaci ɗaya yanzu misali yanzu muna yanzu kuma a ce akwai duhu kuma ga mu cikin haske yana yiwa da duhu ya zo haske ya tafi in ka shiga cikin ɗakin da ba a ganin tayin hannunka to ka shiga cikin duhu ka bar hasken wannan hasken da ka baro in ya biyo ka kuma kaga haske kake ciki in ka kunna wuta kana ganin komi to ka hita daga cikin duhu saboda haka ba su gamuwa lokaci daya masu warware juna ne ma'an tare matsalan misali to kaga kenan shi kuma mala'iku ba wani abu ne da za a cewa akwai shi babu shi ba balle hankali ya ce bai yarda da shi ba yawa abu ne da aka ce kawai akwai shi kaga tunda an ce akwai shi to wajibin ka ne ka yi imani da shi in dai kana da hankali wal imanu imani bi wujudil mala'ikati da samun mala'iku la yastalzimu shay'an min zalika abadan baya tilasta wani abu daga cikin wannan har abada ma'ana baka cewa wani abu ne wanda akwai shi babu shi sauraka kenan hankali yana nuna cewa akwai akwai mala'iku kenan na biyu idza kana min al musallami bihi idan ya kasance yana daga cikin abin da aka yarda da shi lada kafatin uqala a wurin dukkan masu hankali gaba daya anna athara shay cewa lalle kuhon abu kuhai sauran abu ya dullu ala wujudi yana yin nuni akan samuwa wannan abu kuhon abu muna gane sauran abu kama abin da aka abin nan ko sawu yanzu ka zo ga hanya kai suke sawun takalmi yana nuna mi yawwa akwai mutum ko mutane sun wuce kuma wurin nan ko da ba ka ganin kowa to akwai mutane suna kai da kawo wurin alhali baka gansu ba kuma me yasa saboda takalmi ka gani takalmi shi kare za a yi zaki aka kashi haka in ka ga kashin awaki yana nuna mi yawa akwai awaki wurin kashin shanu kashin raƙumma haka in kai suke kashin mutane yanan mutane nan suke zuwa suna yin kashi wannan wurin nan suke bayan garinsu saboda haka su- wurin mutane na zuwa saboda haka akwai mutane amma kuma haka ce ma'ana suke ka ce ga alama ko ba haka ba to shine malam yace wannan abu ne da kowa ya yarda da shi duk mai hankali ya yarda da cewa ko han abu yana nuna samuwa abu fa innal malaikata fa inna lil malaikati to mala'iku asaran suna da sawu kasira sawun su masu yawa ma'ana suna da alamomin su a doran kasa amma ba ka ganin su taqdi waɗannan sawudin suna yin nuni ko suna yin hukunci bi wujudihim da cewa akwai mala'iku haka ne ko wato akidu kuma suna tabbatar da samuwan mala'iku duk da ba a ganin su abin da yasa ba ka ganin su saboda ba irin ka bane ba irin ka bane haske ne kuma haske ba irin wanga da ka saba gani ba yasa ba ka iya ba ka iya jimurin ganin su yasa Allah subhanahu wataala ya boye ya boye su wa min zalika daga cikin waɗannan dalilan da suke nuna samuwar mala'iku awwalan na farko wusulul wahyi ila al-anbiya wal mursalin isowar wahyi zuwa ga manzanni da annabawa wahyi yana zuwa zuwa ga annabawa ko yana zuwa ga mala'iku ta wace hanya ta hanyar mala'iku ta annaba da manzanni ana musu wawa ke musu wahayi mala'iku ke musu wahayi muna ganewa ko kana saboda ya kasance galiban ma yasiluhu mafi yawa wahayi yana iso masu bi wasitatir ruhil amini ta hanyar mala'ika jibril amintacce wanda Allah ya mika mai wahayi nazala bihi ruhul amin qul nazalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq jibril shine mala'ika jibrila alaihi salam aminta Allah ya kara tabbata gari shike masu wahayi almalaki wanda shine mala'ika almuwakkali bil wahyi wanda aka wakilta mashi wahyi shi yake shi kenan kula da wahyi to kuma wahyi duk cikin neman ma Allah babu kamar shi babu abin da ya kai girman wahyi babu abin da ya kai daukakan wahyi da darajar shi duk abin da Allah ya subhanahu wataala na ni'ima da zai ma dan adam to bai kai wahyi ba yasa annaba suka yi kowa daraja saboda mai ana masu wahayi ko sun yi kowa daraja sun yi kowa matsayi sun yi kowa makami to haka duk wanda ya bi sawunsu ya rike abin da suka koyar yana aiki da shi ya zama magajinsu ya zama malami ya gaji gadon da babu talabci cikin shi kowane gado yana karewa duk abin da aka bar ma yana karewa kowace wata rana amma banda banda abinda annabawa suka koya maka kariki wannan bai kare ba a talauci a cikin shi kullum yana nan sai dai ma ya ta karuwa duk lokacin da kake bayar da shi to karuwa yake yazidu bi kasratil infaq minhu yana karuwa da yawan ciyarwa da kake yi da shi ma'ana ciyarwa shine koyarwa da karantarwa da kake da ilimin addini to kullum karuwa yake yi domin abu ne da yana cikin zuciyarka ka zo kana koyarwa kaga kana tunawa amma an gazan ba koya ka shiga duniya to in aka neme ka wani lokaci ba ka da shi ko ba haka bane mutum nawa ya haddace qur'ani duniya ta rude shi ya mance shi mutum nawa ya yi karatun alqur'ani mai girma duniya ta rude shi ko duniya wato ta kore shi wani sakamakon jin daɗi sai ya mance wani sakamakon wahala sai ya mance wani wahala ta kai wahala sai ya aje karatun ba za ka samu komirin shi ba sai abin da ba a rasa ba kawai wani kuma daɗi ne sai radda daɗin ya ƙare ya zo ya nemi karatun ina ya ta shi muna ganewa ko da haka mala'ika jibril shi aka wakilta ma saukar da wayi ga annabawa saukar da wayi ga manzanni to kaga ya nuna kenan akwai su wa hadha asarun zahirun malam yace wannan alama ce bayyananniya la yunkar wadda ba a kin yarda da ita ana bayyananniya alama ce wadda kusan kowa ya yarda da ita haka ne ko wa huwa musbitun kuma shi mai tabbatarwa ne mana alama ce mai tabbatarwa wa mu'akkidun kuma mai karfafawa ne li wujudil mala'ikati ga samuwan mala'iku abu na farko kenan daga cikin dalilai waɗanda suke nuna alamomin samuwan mala'iku a doron duniya saniyan na biyu wafatul khala'iq mutuwan halittu bi qabdi arwahihim ta hanyar karbe rayukansu ko ta hanyar karɓar ran mala'iku su ce kawo ranka ka kawo rai lokaci yayi kawai wal yatawaffakum malakul maut alladhi ukila bi thumma ila rabbikum turja'un Allah ta'ala ce ka ce musu mala'ikan mutuwa da yake karɓar ran sa'annan za a mai da konin Allah subhanahu wa ta'ala walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru almala'ikatu tawaffatu rusuluna manzannin mu suna karbar rayukansu hum la yufarriqun su manzannin nan ba su wasa ba su sakaci dan suka zo karbar ranka ba lokaci ya karbar ranka wasu ba san wasa ba ba san wargi ba aikin da aka aiko su shi za su kawai ko ba wanda ya saya na dan ba mai ganin su kuma ko kana ganin su ya za ka yi da bindiga ba su halbuwa bare ka harbe su a ce matsaran ka san harbe sun kore su ba su halbuwa ko su yi tawa suka yi ga hili dole ku aje bindigogi duk kuwa ce saboda karhinsu da Allah subhanahu wataala ya musu ku kaga mutuwan halittu gaba daya da karbe rayukansu yana nuna akwai mala'ika ko ba haka ba fa inna wa asarun zahirun kadhalika malai yace shi ma dai alama ce bayyananniya kamar haka dalun alama ce wadda take nuni ala wujudi malakil maut akan samuwan mala'ikan mutuwa wawani da kuma waɗanda suke kama mashi tawaffatu rusuluna manzanninmu suna karbarin shi idan lokacin hatta idan ja'a ahadakumul mautu tawaffat rusuluna har lokacin da mutuwa ta zo ma ɗayan ku Allah ya ce to manzannin mu mala'iku suna karɓar da shi ko bala yufarrituna ba za su yi sakaci ba saboda haka akwai mala'ikan mutuwa shine shugaba shi shi ke kula da mutuwa lokaci duk lokacin wanda ya sai ya tura shi sai kaje karɓaran wani kaje karɓaran su wani in na gaba ɗaya ne wuri guda ne za a karɓar rayan suka ce a ce ka je karɓar su kawai lokaci in daban-daban ne duk a tura dai yana da mataimaka waɗanda suke mai aiki qala ta'ala Allah ta'ala ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bi ka gaya musu mala'ikan mutuwan da aka hada shi da ku shine yake karɓar rayukan saki to mutuwa tana nuna akwai mala'iku ko ba haka ba saboda kai din wani abu ne ake cire maka wanda har yanzu ilimi duk yadda ya faɗaɗa duk yadda ya samu ci gaba ya bunƙasa ya kasa gano menene ake hiddawa mutum ya mutu sai sun tabbatar da wani abu ne amma ba san menene ba wannan abin da ba sani ba shine rai saboda mutum yana iya mutuwa ka mutu a samu sasannin jikinka ba su lalace ba sai a samu ko tumbinka bai lalace ba ko antarka ba ta lalace ba ko zuciyarka ba ta lalace ba ya tabbata cewa bayan mutuwa ana iya cire sasannin jikinka a yi amfani da su ga mai rai ci gaba da rayuwa da su kaga kenan ba su ne suka lalace ba ranka ne aka cire maka sai ya zamanto sanadiyan ciwon wannan abin na ciki muna ganewa idan kaga rai shi kadai ne ake hidda maka shi kenan shine rayuwarka in yana tare da kai zaka yi ta rayuwa shi yasa da yawa masana likitoci sai su yi mamakin wani mutum ga wani abu cikin jikin shi ya lalace ya kamata a ce yana can kasa har ma rai tuntuni kuma su ga yana ta rayuwa amma a galabai ce ke rayuwa sai su yi ta mamaki don ba su san Allah ba ne wanda ya san Allah ya san rai na nan shi yasa bai mutu ba. muna ganewa ko to Allah subhanahu wataala ya nuna mu kenan duk lokacin da zaka mutu to mala'iku ne suke karbar rayukan suke karbar ranka shikenan amma na iya domin hannunka yana iya aiki kuma ka mutu a cire hannun a je a ashi duk sai hawa da jikinka gaba daya sai a je a dauki waɗannan abubuwan sai a ajiye radda wani ya tashi bukata sai a samu shi to ai kasashe na ce na na kasashe na musulmi musulmi kuma a musulunci malamai sun yi sabani wasu suna ganin bai kamata ba kuma akwai da yawa daga cikin malamai da suke ganin ya kamata ya dace bai saba ba Allah ya samu dace na uku hifzul insani kiyaye mutum kare mutum da ake min aza aljan wato daga cutarwa aljannu kasancewan aljannu ba su cutar da kai kaga su suna ganin ka kai ba ka ganin su ko ba haka ba ko aljannu ba a ganin su amma su Allah ta'ala ba su damar su gane ka ta wasu wurare su dai suna iya ganin ka to kaga tunda jinsin ku ba iri ɗaya ba Allah ba su damar ganin ka kai kuma Allah bai baka damar ganin su ba to suna iya cutar da kai kuma cikin su akwai makirai akwai azzalimai akwai mugaye akwai bakaken arna cikin su akwai macuta akwai maha'inta komai akwai cikin su kuma akwai mutanen kirki wa anna minnal muslimuna minal qasitun cikin mu akwai musulmi in ji aljannu kuma akwai mutanen banza wa anna minnas salihuna wa minna duna zalik cikin mu akwai managarta mutanen kirki gyararu kuma akwai waɗanda suke ba haka nan ba to wa zai iya kare ka daga sharrin su kai ba ka ganin su kuma ko matsara kasa ba za su yi tsare ka ba mutanen da za su tsaran ka su yi gadin ka ba su iya ba kadai abin da zai tsare ka daga sharrin su shine karatu karanta addoyi to sai Allah subhanahu wataala ya tsare ka daga sharrin su to kasancewa da Adam ya samu tsari daga cutarwar su yana nuna akwai mala'iku kenan muna ganewa ko wa shaytani da kuma cutarwar shaydan shaydan shine babban gaba daya aljannu dai ya'yan shi wa shururi ma da kuma sharrukan su cutarwarsu da sharrikansu kasancewa an tsare mutum daga wannan yana nuna akwai mala'iku tula hayati tsawon rayuwar mutum tsawon rayuwar ka shekara nawa za ka yi Allah subhanahu wataala yana tsare ka sai abin da ba a rasa ba wasu cututtuka da suke samun mutane cututtuka ne da suka shafi iska kuma sai su bayyana da ainihi hoton wani ciwo a yi ta magani wannan cewa ki samun lafiya sai su bayyana da sunan ciwon ciki a yi ta maganin ciwon ciki su kuma su ne suka rike ka suna ta cuta maka kaga ana ta magani daban ciwo daban ko kuma su yi toma ta suran tari kai ta tari kai ta tari duka baka lalace a yi ta maganin tarin ai na gargajiya ai na likita an likitoci su haƙura su ce gaskiya su ba su ma taɓa ganin irin wannan tarin ba duk sai su ɓadda hankalin mutane a ji a ta wannan su ba za a sani su ba sai an yi sa an Allah ya kawo maka ƙarshen wahala wanda ya ce kai a yi a yi maganin iskoki shikenan ana yi zai ga mutum na warwarewa a hankali wani ya ce ma a yi rukiya ana fara karatun ƙwarar sai ka ji ana ƙara sai ab a shi ku ne kuka ɓoye to ku hita an gane mai yaudara macuta muna ganewa ko ko kuma su bayyana da ciwon hawan jini duk suna yi ko ciwon hannu ko ciwon ido komi suna yi da ikon Allah subhanahu wata'ala to kasancewa mutum an tsare tsawon rayuwar shi daga sharrinsa yana nuna samuwar mala'iku wa huwa ya ishi bainahuma kuma shi mutum yana rayuwa tsakanin aljannu da shaidanu kuma ba su da shi ba saboda inda kake su ma nan suke rayuwa inda kake rayuwa nan suke rayuwa to kuma akwai mugaye cikin su kuma mugu in ba ka ganin shi shi yana ganin ka ya kake gani wa yarayanihi suna ganin mutum wala yarahuma shi kuma bai ganin su wa yaqdirani ala abiyati suna da ikon su cutar da mutum wala ya ƙadiru ala azahuma shi ko ba ya da ikon cutar da su in kaga mutum ya cutar da aljari to bai san shi ba bai san shi ne ba kuma bai san wurin shi ba ne so da yawa in ana rukiya za ka ji aljani na abin da ya sani shiga cikin jikinta to hi ta mani kai ta ganin ka take yin ba abin ka ba kai ka san ba ta ganin ka da tana ganin ka ta towa ma to hi fitsari ta mani ko tsari ya mani ko tsuguna ya yi wani wuri ya mana kashi don mi baka gusa ba don dai jan wada kawai tun da kasan ba ya ganin ka kasan ba yawa mutum ya tsuguna ya kashi bisa mutum kana ganin mutum za a tsuguna sai ka bar wurin to sai ka yi aljani yana faɗin haka to kaga shi yana da ikon cutar da kai kai ko baka da ikon ka cutar da shi saboda baka ganin shi Allah ya sa mu dace amin أو حتى كوكما ما هر دفع شرهما وتتنكو لشر دليل دليل على وجود حفظة للإنس أكن سابوا ما سطرم متم يحفظون ولن نسجي كار متم ويدفعون عنه kuma suke ba mutum kariya suke tunkure ma mutum duk wani sharri da zai zo daga mutum ko aljani da ikon Allah qala ta'ala Allah subhanahu wataala ce lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi mutum yana da mala'iku waɗanda suke kai da kawo waɗannan su ta waɗannan su zo gaba gare shi da bayan shi suna tsare da kai suna kare ka daga duk wani abu dan karami ballantana babba ko yaya yake ko ta ya kusa ce ko ta ya kaya ce ko na ɗan kara ne za ka taka ka cutu wanda Allah bai rubuta ma ka cutu ba to sai su tura wannan abu to bare wani abu babba bare wata kwalba da za ka takawa kai da kanku ko da abin hawanka duk sai su ture maka amma hatta idza ja'ahu al-maqduru lam yafidu da kaddara ta zo kuma sai su ja baya su kallanta dada su ma ta yi karhin su kaddara na zuwa abinda Allah ya rubuta ma ya same ka to sai su ja baya suna tare da kai dama da hagu suna tsare gaba da baya ta Allah na son mu ba saboda yana son mu yasa mala'iku su yi tsaron mu in ba ka bada sai ya bar mu da ba za mu kawo haka ba da tuntuni wani tun yana ciki ma wata cuta za ta gamawa da shi wani kuma yana fadawa ya mutu wani kuma yana tashi ya mutu amma Allah ta'ala sai ya sa matsara suna tsare da mu ba su barin wani abu ya cutar da mu sai abin da Allah ya riga ya rubuta mana ya same mu wanda yake marar daɗi ne yana zuwa shi kenan can hadari ya zo na mota da mota to mala'iku sai su ja daga nan to bari sai an buga in kuma ba rubutacce ba ne kawai sai ga an yi wani saɓani kai ta mamaki ne aka yi haka ya kamata hau a buga ma ba a buga ba ko kuma ka zo ƙetare hanya ba ka lura ba ai ta ma'uda haka Allah ya rubuto ka ƙetara ba ka jin oda kuma ba ka diba kuma ba abin da zai samu ka kaga mutumin yayi wani taka burki ya wani irin kauce maka dan kai bige kuma shikenan ya kauce ma kai kuma ka ruga da gudu sai yanzu kaga abin ya sauke madibi in mai imani ne ce kai wani irin mutum ne baka diba hanya an baya da imani kuma ya ce ka cika zakka abin ma ya zama fada in kara ma ya tsaya ya hito mai rabon wahala cikin ku ya samu wahala bayan gashi Allah ya kare kowa kowa ya tahe shi shikenan wahala ta ka sai wani ya tsasi ya jawo wahalai wani sai ya kwana kumsariya ƙarshen ta ma daga nan sai an yi gaba da shi saboda ya lahanta dan uwan shi to haka abin Allah subhanahu wataala yake kaddara tana zuwa mala'iku sai su ja daga nan yahfazunahu min amrillah suna tsare mutum su kare shi daga sha'anin Allah subhanahu wataala Allah ya kara kare mu Amin.
na uku adam ru'yati shay rashin ganin abu li dafil basar saboda raunin gani da ke ga mutum aw li faqdil istidad al kamil ko kuma saboda rashin cikakken tanadi cikakken shiri li ru'yati shay'i ga ainihi ganin abu la yanfi wujudahu baya kore samu wannan abu idan aka ce baka ganin abu saboda idanunka na da rauni ko kuma baka da cikakken shiri na ka ga wannan abun yana nuna babu shi akwai shi sai dai ganinka ne ke da rauni ko baka da ƙarhin baka da cikakken shirin da zaka ganin wannan abu to dan baka gani ba baka cewa babu shi muna ganewa ko Na'am.
idh hunaka ashiya'u kathira mala yace saboda akwai abubuwa da yawa cikin duniya min al-maddiyat daga cikin abubuwan da suke wato abubuwa ne na zahiri abubuwa ne waɗanda ana ganin su fi alamin shahada suna nan a cikin duniyar da ake gani ba duniyar da ba a gani ba kanat taqsuru anha ar-ru'yatu idanu ko kuma ru'ya gani bil aini da idanu suna gajiyawa da gare su kuma akwai su yanzu nan da idanunka da idanunka nan baka iya ganin me za a yi ba dai wankin ba ne wanki An wanke.
a yawa Shi ne za mu.
a azan farawa za a yi muna ganewa ku Na'am.
yanzu nan sama da kake ganin ta kai nan kasa ma akwai abubuwa da baka ganin su suna nan da an baka madibi na kallon abu kana diba sai ka gasu nan suna ta sai ka kana ta jaye kawahunka kaga wasu kwari gasu nan kamar ƙarya kuma da gaske ne ba abin da za su ma saboda ba abin da zai samun ka sai Allah ya yarda in ka diba sai kai ta jaye kawahunka suna nan ka- kana tare da su kai a jikinka ma yanzu da in ka haska in ka haska wani abin haskawa na likitoci ga nan za ka ga abubuwa da yawa na ban mamaki amma haka ba ka ganin su kuma ba karya ba ce ba madibin ne yake da su ba jikinka ne to kuma sai ka ce karya ce Ah.
in likita ya ce ma dole ka yarda in kuma ka ki yarda to shi kenan innal mu'allima wat tabiba kilahuma la yansahani idahuma lam yukrama da malami da likita in ba saurare da siyar su ba to mutum zai sha wahala ko ba haka ba Haka ne.
duk wanda bai saurari malami ba yace ƙarya yake yi to abin da zai samun shi in ya same shi ya jawo maka shi haka ma likita in ya baka magana ya baka shawara yace ga yadda ya kamata ka ci gaba da gudanar da rayuwa ka kiya to shikenan ka dawo kana kowa ka ce wallahi likita da na sani da na rike maganar ka ba ƙarya yake ba so yake ka mutu ba so yake ka wahala ba so ke ka zauna lafiya shi yasa ya ce ma ka bar cin kaza ka bar cin kaza ka bar shan kaza ka zan ji amfani da kaza to kai kuma kake to haka ma malami in yace ga yadda zaka gudanar da rayuwarka ta addini ka kiya to to abin da ya same ka ranar kin dillanci ka gani to akwai abubuwa da yawa cikin rayuwa waɗanda akwai su amma ba su ganuwa da idan muna ganewa ko Na'am.
almujarrada idanu waɗannan dai su kadai tsirarin idanu su kadai waɗannan ba su iya ganin abu wa asbahatil ana amma yanzu sun kasance tura ana ganin su bi wuduhin a bayyane wa zalika bi wasitati al mukabbirati lin nazar wannan ta yi amfani da na'urori waɗanda suke girmama abubuwa wurin kallo muna gane ku akwai na'ura lunet ne wannan za a baka kasa duk wanda ke nan masallacin sai ga tsirara kawai lunet ne da yake cire wa mutane kaya in ka yi da kuma ga mutane da kaya in ka mai da kansu sutur akwai na'ura cikin wasu hilayen jirgi in ka wuce eskelet ɗinka kake wuce a ƙasusuwa kaka da da sak ɗinka da komi ka wuce amma ba- ba ma jiki ba sintira ƙasusuwan ka ake gani saboda ko da ka sha wani abu ko da ka haɗe wani abu saboda can in ka tafi kai kashin shi sai a gani ga yana yana yawo cikin jiki su ma waɗanda suke zanne suna kallon na'urar sun ga ƙasusuwanka kana wucewa kuma da kayanka kuma can ciki ma da kayanka amma sunan na'urar ta gwada masa kawai ƙasusuwanka ku saboda haka dan ba ka ganin abu ba ka cewa ƙarya ne in dai akwai shi to akwai shi matakar dai ilimi ya tabbatar da shi to haka mala'iku dan ba a ganin su ba a ce ai aka yi ba mu gan su ba ya ce ai akwai abubuwa da yawa ba mala'iku ba dubbai kuma ka yarda da su amma kuma ba ka ganin su amma wanda ke ganin su ya baka labari kuma dole ka yarda wallahu ta'ala alam Allah kara mana imani da mala'ikun shi Allah subhanahu wataala ya sa mu kare da duya lahiya Allah ya ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci akwai wani ba Allah da yake bara addu'a da aka sako shi daga gidan gyaran hali yana bara addu'a Allah subhanahu wataala ya ƙara kare shi nan gaba waɗanda suke ga hannu su ma Allah ta'ala ya kawo ranar hindu su Allah ya tsare mu ya kare mu daga dukkan abin da zai bata mana rai abin da zai cutar da mu akwai wani bawan Allah ma da a, yake neman taimako taimako yake nema shi kuma na na kuɗi gobara ya samu gidan shi komi na shi toye gaba ɗaya ba abin da ya hita to matsala yanzu mai gidan jiya mai gidan ko yau da mai gidan ya zo ya same shi ya ce kwamfukasiyon zai ciro mai tajan da mai duk bannar da gobara ta yi sai ya biya shi idan katakai da tol da fulafon da suka lalace sai an biya shi riwa kuma kuma ya ce ban da wannan kuma ya baya sati ya bar mai gidan shi da shi muke karatu nan bawan Allah saboda haka yana neman taimako gaba ɗaya komi bai hita ba da muke tausaya mashi ma ya ce wannan watan da wata mai ga- na gaba da ya yi mashi sai ce a sai ma an biya shi sai ka taɓa garin mutum ya kunna ma ɗaki ɗakin da yake kwana ya kunna mai wuta komi na shi ya kone don dai kai kayan ka su lalace ya je zai ciro mai convocation yana nan yana jira a kawo mai jandarmeri da su sai ya biya shi da abin da ya rasa to kuma bawan Allah ne talaka ne ba wani abu ke gare shi ba ba rawar haka ma yana nan yana fama da ciwon ciki nan mun neman mai taimako in ba kuma cewa to yana neman taimako yana neman gudunmuwa wanda ya ga Allah ya ga annabi ya taimaka mashi Allah ya taimake mu Allah ya kawo mana karshen wahala gaba daya ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka ruba mana asiri duniya da lahira ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا وفقنا للخير أجمعين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين